أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah maɗaukin sarki da taimakon shi zama ci gaba cikin karatun wannan littafi namu mai albarka shine aljami'u sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yau zan mu tashi eh ba zan mu karanta muqaddima da muka saba karanta ba sai a darasi na gaba zan mu hara kai tsaye da hadisan da zan mu tashi akan su yau darasin mu shine na 17 wannan darasi na 17 ne zan mu tashi ina ga babe na 20 ko من محمد محمد ابن العلاء to ai ku bari ma muka kai gare shi Muhammad ibn al-Ala to muna zuwa gare shi kenan mutum biyu ne ina ga da wannan da Raqibu da da Muhammad Kabiru to a ƙarshe dai mutum ya faɗi gaskiya kaka ce da kai kuma a baka abin kadokin yake albarka to kenan a sa ta kawai ciki shi ne wannan darasinmu na sha bakwai ke babi na ishirin ne zan mu tashi ko babu fadil man alima wa allama zan mu tashi cikin wannan cikin kitabul ilm babi na 20 babu fadlu man alima babin da ke bayanin farlar wanda ya yi karatu wa allama kuma yake karantarwa hadisi na 79 cikin wannan littafi mai albarka na al'imamul bukhari da sanadin shi sadadde yake cewa haddasana muhammad ibn al'ala kala haddasana hamad ibn usama an buraida ibn abdullah an abi burda an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan misali ne annabi sallallahu zai bada game da mai ilimi yana bada shi kuma da wanda yake mai ilimi bai bada shi da kuma wanda kwata-kwata ma bayyada sai an nura da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masalma ba asanillahu bihi min alhuda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kama salgaisu da kasir kamar misalin girgije ne mai yawa ruwan sama asaba ardan sai ya samu wata ƙasa fakana min hana kiyatan a cikinta akwai tsarkakar ƙasa ƙabila tilma ta karɓi ruwa ta riƙe ruwan nan fa'an ba ta tilkala ta bugo da ciyawi wal ushub da wannan shibka alƙarama alkasir mai yawa da ciyawa da hakukuwa masu yawa ya ce wa karin min ha a jadiba a cikinta kuma akwai guri wanda yake jigawa ne amsa katilma sai ya riƙe ruwan fanafa Allahu bihin nas sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan ma'ana ita wannan ƙasar bayan an sabko ruwan na sama ta sha ta hito da tsiro mutane sun amfana da shibkak kuma ta rike ruwan akwai guri mai kyau mai rike ruwa ya rike ruwan kuma mutane fasharibu suka sha wasakau suka yi baruwan bushashen shozara'u kuma suka yi shibka suka yi noman rani kenan wannan ƙasa ta amfanar da su amfani na ƙarshe a lokacin da aka zubo da ruwan ta amfanar da su ta yi shibka sun amfana kuma bayan damuna ta wuce ruwan ya wuce kuma ruwan da ta rike suka sha suke sha suna shayar da dabbobinsu kuma suna noman rani da shi ya ce wa asaba min haɓa ifatan kuma sai ruwan ya samu wata jama'a wani ɓangare ukura daban wani ɓangare na ƙasa inna ma hiya qiy'an kawai ita ta kasance guri ne fal haka malaman mu suna fassara shi da hako amma ba hako bane guri ne wanda yake fali haka wanda babu ruwa bai tsaya bai rike ruwa latum sai kuma an bai rike ruwa latum bitu kalan bai bubbugo da ciyawa yace fa zalika masalman faqih fi dinillah shine wannan misalin wanda yayi ilimi cikin addinin Allah wa nafa'ahu ma ba asanillahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi abinda Allah ya aiko annabi da shi na Qur'ani da hadisi ka tashi kan ne ma suka amfane ka ka amfanar da wani kai ne misalin wacce kasar ta farko misali na biyu kuma wanda bai nemi ilimin addini ba kawai duniya shi ya nema a matsayin shi na musulmi shine wannan misali na harko aka yi ruwan kawai ta kan shi ya biye wuce bai an shi bai sha ba bai rike ba ma wani ya sha kenan wannan shine misalin jahili yace shine misalin fa alima ya karanta wa allama ya karantar yace wa misalin mallam yarfa abi zalika ra'asan kuma da misalin wanda ko kan shi bai daga ba wajen neman wannan abin yace walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi bai amshi shari'a Allah wadda aka aiko aka aiko ni da ita ba kenan wajibi ga musulmi ya kasance wannan abin da aka aiko annabin mu da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zabura wajen ya nema ya ji menene a ciki qala abu abdullah baban abdullah yake cewa shine al-imam al-bukhari qala ishaq marwayi ishaq yake cewa kana minha ba'ifatun ciki akwai wani bangare qayyalatil ma nan al-imam al-bukhari yana bayyana mana ne ikhtilafur ruwayat sabanin ruwaya kenan maimakin qabilatil ma a ruwaya ishaqa ta ake qayyalatil ma kuma duka qayyalatil ma shine kuma ta sha ruwa ma'ana rawiyat wa sharibat ta sha ruwa ta koshi da ta karba da ta sha duka ma'ana ɗaya ne ka kuma da yake cewa ka shine ya alu halma wanda ruwa saman ta yake hayawa fa yazruha ka an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ka shine yake cewa ya alu halma wasafsaf almustawi min al-ard in an ce ka an safsafan shine wanda daidaitacce wanda libur ne na ƙasa ruwa bai zama a gurin nan ya fassara mana abin da ake nihi da ka kuma ya fassara mana da asafsaf wannan shine misalin da annabi alaihi salatu wasalam yake cewa al-imamu ibn al-mulakkin Allah mishi rahama a cikin sharhin shi yake cewa wannan hadisi yana daga cikin kyakkyawan daɗi daɗin magana ta annabi alaihi salatu wasalam da Allah ya bashi kuma da takaitaccen lafazi da balaga da Allah ya bashi wajen kera magana wata kasim da rarraba jama'a yadda ya ce kuma da mai da zance zuwa ɓangaren shiga ɓangare fa innahu zakara salatu amsila nan annabi ya buga misali guda uku ne fil arda akan ƙasa isnan min ha mahmudan kashi bi na harko abun yabo ne abun gode ma ne summa jaa ba'dahu bima tadammanahu zalika faqal sannan sai ya zo bayan ya kare wannan guda biyun masu alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na harko wanda ƙasa ce ta sha ruwa ta rike ruwa ta sha kuma ta amfanar da jama'a sun yi shibka sun shayar da dabbobinsu da kuma wadda kawai rikewa ta ta amfanar da kanta sai ce wannan su ne misalin wanda Allah wanda ya yi ilimi a addinin Allah kenan wannan guda biyun abin yabo ne har zuwa ƙarshen su nan ya tattaro martaba ne ta malamai ga baki ɗaya da masu neman ilimi na farko shine ƙasar da ta amshi ruwa kuma ta bubbugo da ciyawa ta amfanar da mutane ta amfanar da jama'a ciyawa mai yawa kuma ta ƙoshi ta ƙosar da mutane mutane suka yi kiwo suka yi komi da komi cikinta wannan shine misalin malami wanda ya kai martaba ta zai amfanar da al'umma ya amfanar da kanshi kuma yana ana hawanar da al'umma da ilimi tatacce ilimi na kirki ilimi mai albarka na biyu kuma shine misalin ƙasar da ta rike ruwan ta mutane suka amfana suka sha kuma suka yi shibka wannan shine wanda ya ɗauki ilimi kuma ya isar da shi na ƙarshe kuma shine wanda kwata-kwata ma bai ɗaga kanshi ba na ukun masalu sabah na ukun sai annabi ya sa misalin ƙasa ce a sabah wadda ta kasance mai kanwa ƙasa mai kanwa ce allati la tumbutu kalan wala tumsiku ma'a wadda batta bubbugo ciyawa kuma batta rike ruwa ma fa haza kallazi sami al ilm wannan shine misalin wanda ya ji ilimi falam ya hafazu bai kiyaye shi ba walam ya'ihi bai hardace shi ba falam yantafi walam yanfa gairahu bai anhwana ba bai anhwanar da wani shi ba amfanin ilimi albarkar ilimi shine dama mutum ya amfana ya saurara ya yi amfani da shi ya yi albarka shi ma ya karantar da wani to in ya taho kawai jin kamar jin wa'azi ne zai yi shi shi bai amfana bai aiki da abu kuma bai koya ma wani ba shine wannan misalin kasar ta karshe wadda bata amfanar da kowa ba al-imam ibn hajar Allah mishi rahama a cikin fatahul bari bayan wannan hadisin yake cewa fa kama annal gaisu yihil baladul mayyit kamar yadda gilgije yana shayar da kasa wadda take matatta ta bushe ya ce to haka nan ilimi na addini yake rayar da zuciya matatta sun mashabaha sami ina bil'adil muhtarifa sannan sai Allah ya sanya ita ganga jikin dan adam yadda zaka ci abinci ka sha ruwa ka sha hura su rayar da ganga jiki to kuma ita kwakwalwa ilimi ne yake rayar da ita duk wanda ya kasance ya kyale kwakwalo shi bai ba ta ilimi kawai yana ta dura ma ciki tuwo kawai wannan aikin banza ne ke ganga jiki ce yake rayawa sai zama na yana ta raye ganga jiki kwakwalwa kuma ba ta raye dukkan abubuwa da yake yi na shirme wanda ba su dace ba addinin shi ba a daidai ba ba abin mamaki ba ne saboda a rayuwar shi ya kula kawai da rayar da ganga jiki ba rayar da kwakwalwa ba wadda Allah ya aiko mu don rayar da kwakwalwa ba rayar ganga jiki ba rayar ganga jiki har dabbobi ma ita suke ta yi ko dabba ba ta bari ganga jikinta ta hallaka tana ta nema abin da za ta ci to haka muka mai da rayuwar ta mu yau irin ta dabbobi ganga jikin muke ta kokarin rayawa idan ku mun nura ganga jiki idan muka raya ta kana mutuwa ya gobe jibi tsutsa ta cinye kama a aikin banza tsutsa ka tara ma malamai suka ce duk wanda ya kula da rayar da ganga jiki ya san cewa tsutsa yake ma hidima kuma wanda ya kula da rayar da kwakwalwar shi yake ba ta ilimi to ya tabbatar da cewa kan shi yake ma nema kuma hamma wanda za su zo baya musu nema manyan malaman da muke ta karanta maganganun su inda neman tuwo kawai suka ba su a gaba ba su nemi ilimi ba sun mun samu abin da suka bari amma gashi har abada muna amfana lada yana kai musu kuma mu ma muna samun albarkarsu dan saboda sun tsaya sun nema ibn hajar yace fa minhumul alimul amilul muallim a cikin mutane akwai malami mai aiki da ilimin kuma yana karantar da jama'a wannan shine misalin ƙasa kyakkyawa wadda ta amshi ruwa ta amfanar da jama'a cikin karan kanta kuma ta amfanar da wasunta daga cikin ma akwai wanda ya tattaro da ilimi ga baki ɗayan shi ya san komai a ciki amma kuma bai kawo na filfilin shi ba awala mai tafaka hafi ma jama'a lakinnahu addahu li ghairihi ko kuma ya kasance bai amfane shi bai san abin da ake nihi ba da ilimin amma kuma ya amfanar da wani kamar misalin wanda zai kasance hafizi ne na qur'ani amma kuma bai san abin da qur'ani yake dauke ba zai ba ma wasu ya jayo aya a fassara a anhwana kaga an anhwana amma kuma shi bai anhwanar da wasun ba amma ya ba da abin da za a anhwana kin shine na bi kenan ko kuma misalin wannan daren da muka ba da misali ya har da cin tattahon zai ba da a fassara a anhwana amma shi bai san abin da suke nihi ba shi ma akwai alkhairi a cikin shi amma ba kamar na harkon ba shine wanda ruwa annabi ya kwatanta da ruwa bai tabbata a saman shi ya anhwanar da mutane shine misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha mu duba fa ƴan uwa magana addu'a ce ta annabi dukan mun yi imanin cewa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance karbabba ce babu shakku to nan addu'a ce ke ma ga masu sauraron hadisi yace Allah haskaka Allah ni'imtar da huskar da mutumin da ya ji magana ta ya badar da ita kamar yadda ya ji ta yace daga ciki akwai wanda yake jin ilimi yake jin ilimi amma ba tare da yasa malamai suka ce duk inda yi dake neman ilimi na hadisi da gaskiya da ikhlasi tsakanin shi da Allah ba dan riya ba zaka tabbatar da cewa akwai haske da wata ni'ima da jin daɗi da yake tare da shi wanda duk duniya babu wanda yake samun shi daga ciki yace akwai wanda zai ji ilimi bai har da ce shi bai aiki da shi ba amma ya dauka ya kai ma wani wannan shine misalin ƙasa wadda ta kasance mai manda-manda mai gishiri wadda ba ta rike komai amma kuma ta rike wani ya zo ya dauka ya amfana wannan su ne abin yaban guda biyu ibn hajar ce amma ta ukun kuma ita ce abin zargi wadda annabi ya buga misali da su na ƙarshe wanda ko daga kansu ba su yi ba wajen neman ilimin da Allah maɗaukin sarki ya turo da annabi alaihi salatu wassalam da shi ya ishi alfahari a ce mutum wannan ƙur'anin da kake karantawa ake ta karantawa ka yi ƙoƙarin sanin menene a ciki sani na hakika ba sani na sama-sama ba ka san menene a ciki maganganun na manzan Allah sallallahu yake faɗa ga sunan a rubuce a kasuwa zaka so malamai ka je su koya maka amma ka cuci kanka ka yi zamanar da jahilci ka ƙare kuma ka je ma Allah a haka nan ka ce kana da hujja anya manyan magabatan ɗin mu ga juhudikinsa da suka yi wajen ilimi amma kuma ya zama na mumi kwance karantawa ta gagara idan muka yi haka ba mu kan ma'adalci ba kuma muka je kiyama duk wata mas'ala da kake gani baka santa ba wallahi ka je kiyama baka da hujja dan Allah shi da gangan ya kadarta da niyya ya kadarta wannan bayan Allah da muke ta bada labari sun kashe kansu shekaru gaba ke zan mu gani a darasin mu na gaba yadda suka kashe kansu wajen neman ilimi da bada shi da dan saboda mu yan baya in muka tau sun kashe kansu dan mu mu amfana shi kan shi wannan mai aljami'u sai shekara goma sha shida ba dare ba rana yana ta rubuta mana shi ko arme bai yi ba don saboda ba da gudun ma'amhana mu to in muka taho muka yi kwance muka je muka yi ta neman tuwo mu je mu ce ma Allah ne mu ce mishi ba mu sani ba babu hujja ko ɗaya Allah ya yanke ma bayan shi hujja darasu babu na 21 a cikin wannan kitabul ilm yake cewa babu rafu'il ilmi baban da ke bayanin ɗauke ilimi wa zuhurul jihar da bayyana jahilci a ƙarshen zamani yake ne al-imam bukhari babu guda ya kulla wa qala rabi'a malam rabi'a yake cewa shine rabi'a ibnu abi abdurrahman wanda aka yi sani da rabi'atul ra'i malamin manya manyan malamai na al-imam malik al-imam malik dalibin shi ne yace la yanbaghi li ahadin inda hu shay'un min al-ilm bai kamata ba ga wani wanda ya kasance akwai ilimi tare da shi an yi zai yi a nafsahu ya tozartar da kanshi Allah ya baka ilimi na addini ya arzuta ka da ilimi na addini ka zai kaskantar da kanka a wajen masu kuɗi ko masu mulki kana wulakanta wannan ilimin wanda su suna ganin su ne ma sama da kai in suka ɗauki wani ɗan abu suka baka gani suke su ma suka maka ni'ima kai kuma kana ɗauke da ƙur'ani izib sattin kana ɗauke da hadisan annabi kana ɗauke da maganganun malamai ka je ka zub da darajar kanka ƙarƙashin ƙohon masu masarauta wanda a yanzu malamai ya zamani ya juya gani suke yi kana mu'amala da su sarki da su shugaba ma farala ce a cewa ne sarki ya kira shi wanda magabata an ce sarki ya kira su gudu suke haidai su bar garin ba su zama wajen sarakai wanda a lokacin sarakan mahardata ne malamai ne su ma sun san abin da suke yi amma don saboda gudu da addininsu ba su kusanta su zan mu je ciki gaba mu gani hadisi na gaba hadisi na 80 yake cewa da sana imran ibn maisara حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزان الله صلى الله عليه وسلم yake cewa inna min asharati sa'a na daga cikin alamun tashin alkiyama an yi rafa alilmu za a dauke ilimi wa yasbutu aljahalu jahilci ya tabbata wa yushrabu alkhamr za a sha giya so diyawa ta wasu wa yazharu zina zina ta bayyana yin ta ma hili kyararraba abun boyewa bane wanda can da masu yin ta ma aibu suka ɗauke ta suna ɓoyewa suke yin ta amma yanzu bayyana suke karuwai ha ƙungiya gare su wadda gwamnati tana ba su haƙƙinsu suna da yanci yadda mai shago zai buɗe shagon shi yi sana'a a kare haƙƙin shi haka nan suke da suna da shugaba suna da in suna da kokensu wajen gwamnati su kai kuma ta zamna ta saurare su amma kuma malamai ba su da ƙungiya wannan hadisin al-Imam bukhari ya huddo shi a cikin littafin shi aljami'u sahih guri guda hudu wannan shine na farko na gaba yake ce haddasana musaddadun haddasana yahaya an shu'ba an qatada an anas qala la uhaddisannakum hadisan zan ba ku wani hadisi in ji anas yake ce ma daliban shi la yuhaddisukum ahadun ba'adi babu wani wanda zai ba ku shi bayana abin da yake nihi zamanin da yake musu wannan magana babu ɗaya wanda ya saura cikin sahabbai shi ɗaya ne ya saura wannan kuma addu'a annabi ce in muna tane da yin mishi cewa Allah ka yawaita duke shi ka ja dogon kwanukan shi to yayi dogon kwanukan da babu wani sahabi a ban kasa sai shi daya shi yasa yake gaya musu haka yace samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kun naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min min asharati sa'a na daga cikin alamun tashin kiyama an yi killal ilmi ilimi yayi kadan wa yazharu al jahilci ya bayyana wa yazharu zina zina ta bayyana ita ma wa taksurun nisa mata su yawaita wa ƙillun rijal maza su yi kaɗan hatta ya kunu li hamsina mar'atan alƙayyimul wahida sai ya kasance mace hamsin mai tsaye da lamarinsu namiji ɗaya ne ma'ana idan da za a kiyasta a ga mace wajen hamsin matsayin namiji ɗaya ke ɗauke da lamarinsu yake tsaye a kansu ba komai ba kuma saboda yawancinsu kuma da kaɗankinsu da maza da suka yi kaɗan na gaba nan munasaba faɗar da ya ce rabi'a mai duba a nan don saboda littafin al'imamul bukhari da muka sani fiƙihul imamul bukhari fi tarajimihi fiƙihun al'imamul bukhari yana cikin tarajim in shi nan na harko dukan ku ku nura ba wani ya yi tambaya nan gurin da ya ce baban da ke bayanin ɗauke ilimi da bayyana jahilci asar ƙin rabi'a da aka kawo bai kamata ba ga wanda yake da akwai ilimi wajen shi ya tozarta kanshi babu alaƙa a zahiri tsakanin wannan magana da wannan baban da aka kulla ko akwai ta makalakawa da kai tsaye zaka ce ga alaka tsakanin wannan baban da wannan inda ma ta aka yi an kulla babi akan cewa bai kamata wa malami to zartar da kanshi to shine aka kawo wannan asar kin zai shiga ciki to amma bari mu ji abin da malamai da suka yi munas abin da bukhari yake nihi yace munasabatu qawlu rabi'a littabawi bi fi raf'il ilmi munasaba shi aka kawo shi cikin dauke ilimi anna man kana fihi fahamun duk wanda ya kasance yana da fahimta kuma yana da karbuwa ga ilimi to kada ya tozartar da kanshi bi ihmalihi da yin wasa Allah ya bashi ilimi yayi Allah ya bashi ilimi yana daga cikin tozartar da kanshi da wulakantar da kanshi ilimin wannan da Allah madaukin sarki ya bashi ya kasance ya tozartar da shi ilimin da Allah madaukin sarki ya bashi ya tozartar da shi yana daga cikin tozartar da shi yayi kwance da ilimin nan ya kiba ma wanda suke bukata idan ku har yayi haka nan yayi kwance yake badawa to idan har yayi haka nan me yayi ya bada gudummawa akan rafa'ul ilm dauke ilimi kenan ta hanyar kasancewa kin bada ilimin da Allah ya baka tozartar da kai ne kuma wulakanta kai ne to wannan kuma ya zama ya bada ya bada zuwa ga ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dauke ka bada gudummawa akan a dauke ilimin shi yasa duk wanda Allah ya bashi ilimi zai kokarin ya ga ya yada shi dan kai shiga cikin wanda suka bada gudunmawa akan an watsa ilimi an ki bada shi an gane munasaba dalilin da yasa haɗu wannan yace yana yiwa ya kasance abin da yake nihi annal alima yan bagi lahu ta'zimal ilm malami ya kamata ya girmama ilimin da Allah ya bashi bi Allah ya aci ahlud duniya kada ya je wajen masu duniya masu kuɗi da sarakai ijlalan lahu dan girmama ilimin shi فإنه إذا أكثر منه أداه ذلك إلى قلة الاشتغال والاهتمام به idan har yayi haka nan yawaita zuwa yan sarakai shine kowa gidan sarki shine guri kaza Allah ya bashi ilimi to wannan zai zamana ba za a himmanta da ilimin shi ba ilimin shi bai albarka wa ya hatamilu ma'anan salisan yana dukan ma'ana ta uku cewa duk wanda halin shi ya kasance haka ne to zai kasance wajen neman biyan bukatar duniya zai duka ba da ilimin nan nashi bal ya kasudu bihil ikhlas abinda ake so malami ya nemi ikhlasi yayi shi dan Allah li tahsul lahu samaratul ukhrawiyya dan ya samu kyakkyawan amfani na gobe kiyama fa yakunu jami'an lil ilmi wal amali bihi sai zamana ya hada ilimi kuma da aiki da shi ba zamana ya hada ilimi ba amma kuma bai aiki da shi yana neman duniya da shi yana zuwa yana bin abin da saraki suke so abin da ransu yake so sai zamana ya tozartar da ilimin shi al'imam ibn hajar allah mashi rahama yake cewa wa ka'anna hazihi al'umurul khamsa abinda ake nihi kamar ka ce wannan lamurra guda biyar hustat bi zikiri an keɓance su ne da ambato ma'ana a cikin hadisin da annabi yake cewa na daga alamun tashin kiyama mata za su yawaita maza su yi kaɗan kuma za a ɗauke ilimi wannan abubuwa guda biyar ne ya kawo ya ce abin da yasa ya kawo su don saboda kana mushtiratun bi ikhlalil umur allati yahsul bi hibziha salahul ma'ash wal ma'at dan saboda su wannan su ne idan suka wargaje rayuwa al'umma ta wargaje wa hiya din shine addini addini kuma li anna rafa'il ilmi bihi yakhillu shi kuma addini daukewar ilimi daga an rasa ilimi addini ya wargaje wal aqalu na gaba shine hankali hankali kuma da shan giya an wargaza shi na gaba shine nasaba nasaba kuma da yawan zinace zinace an wargaza ta na gaba shine annabsu wal mal dukiya da dukiya da da rayuwar mutum yawan fitunu suna wulakanta suna badda wa'annan ma'ana wannan hadisin annabi ya tattaro abubuwa ne ad-daruriyatul khams wanda musulunci ya zo don saboda kiyaye su to wannan abubuwan duka in aka suka bayyana wannan abubuwan duka guda biyar sun wargaji ya ce ya imamul kirmani Allah mushi rahama yake cewa inna ma kana ikhtilalu hazihi al-umur mu'azzinan bi kharabil alam wannan abubuwan da annabi ya zana guda biyar idan har suka rushe Allah yana sanarwa ne kan cewa duniyar nan ta zo wajen rushewa li'an al-khalqa la yutrukuna hamalan dan saboda halittu Allah bai halice su dan a bar su kara zuba ba matukar addinin shi aka ga ya dauke to kusan cewa rayuwa ta zo ƙarshe babu wani annabi bayan annabi Muhammad kuma balle a turo shi ya jaddada wata shari'a qurtubi a cikin al-mufhim qurtubi a cikin littafin shi al-mufhim cikin hadisi idan mun lura sosai an ce qurtubi akwai mai tafsiri akwai mai al-mufhim bima ashkala min talkhis muslim qurtubi wancan malamin tafsiri ne mai al-jami' li ahkam al-quran tafsirin shi mujallad 20 a wata tab'an an game shi mujallad 10 shi kuma wannan mai almufihim malamin wancan ne shi kuma malamin hadisi ne shi yake da almufihim sharhin alsayihi muslim to a cikin sharhin sahihi muslim in yake cewa wannan hadisin alamomi ne daga alamomin annabta dan annabi ya bamu labarin cewa wannan abubuwa za su abu karshen zamani kuma gashi muna gani kirar sun abukun a wannan zamanin namu wancan zamanin yake faɗa da shekara ɗari raraban mu da shi to mu kuma yanzu mu ce kaka duka wannan abubuwan in muna zana su sai mu kamar annabi sallallahu alaihi yana cikin mu ne yake bada labarin dan saboda hakikanin abkuwar abubuwan kyararra ga sunan babu wanda aka rage wannan shine gace da wannan abin da ya shafi wannan hadisi abin da yasa kuma ibn hajar ya kawo bayani yake cewa abin da yasa mata za su yawaita dan saboda ai an ce a ƙarshen zamani yaƙe-yaƙe zai yawaita yaƙe-yaƙen nan ko mazaje suke shiga shi ba mata ba maza dai in suka shiga wannan yaƙin aka kakkashe su ko kuma wata musiba ta zo hutuna ta zo duka maza take tunkara to duk aka kakkashe su ta hanyar kuma sai ta wannan hanyar sai mata su yi yawa kuma duk wanda ya sani hutuntunin da yake gani ya san wannan abin hakikanin lamarin yadda yake mata nawa wanda rikici tuwon wannan suka kashe sun kashe mazajen sun bar su ba ga sunan duk abin bai bukatar sharhi babi na 22 cikin kitabul ilm al-imam al-bukhari Allah mishi rahama yake cewa babu fadlul ilmi baban da ke bayanin faralar ilmi hadisi na 82 yake cewa haddasana sa'id ibn ufayr haddasana lais qala haddasani uqayl an ibn shihab an hamza ibn abdullah ibn umar an ibn umar qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama ana na'im baina ana na'imun kun gani can baya mun ce muku bainama ko baina a hudda makin zarfu zaman ne tana zawa da ahud da makin gashi baina ta taho babu ma dukkan su ma'anarsu zarfu zaman wani lokaci ya ce ana na'imun ina cikin barci ututi bai kada hilabanin sai aka zo mana da akushi na nono fashe rubuta sai na sha wannan akushin kwanan na nono hatta inni la arariya ya kharuju min azfari fi azfari ha ina ga koshin yana hutawa ta cikin haratina na harce na summa uaditu fadali yace sannan sai na ba sauran na Umar bin Khaddam ma da na koshi tab na da sauran na na dauka na ba Umar dan Khaddam wannan nona kalu sai suka ce fa ma awwaltahu ya rasulullah da mi ka fassara wannan mahalki naka ya ma'aikin Allah kala sai yace al ilmu ilimi wannan farala ce da daraja ta ilimi kuma farala ce da daraja ta Umar dan saboda ya sha sauran Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga Umar yana da muwafaqat na alqur'ani wada abu qur'ani yazo daidai da shi diyawa ne an yi littafi ma akan wannan kai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a gurare guda shidda wannan shine guri na farko wannan farala ta ilimi yake bayani nan al-imam ibn al-mulakkin Allah mushi rahama yake cewa ru'yatul laban fi an-nawm yadullu ala al-fitra wa sunna wal ilm wal qur'an mahalkin nono a cikin mahalki yana nuni akan cewa addini na gaskiya da kuma sunna riko da sunna da kuma ilimi da al-qur'ani li'annahu awwal idan saboda idan muka nura a farkon annabi alayhi salatu wassalam da suka yi isra'i da jibril aka bai ko mishi akushin giya da na nono sai ya amshi na nono wanda har jibril yake ce mishi da ka amshi na giyar da al'umma ka duk sun bace wannan yake nuna albarkan nono yace li annahu awwal shay'in yanaluhu al-mawlud yace dan saboda farkon abinda saboda albarka shi da faralashi shine farkon abinda yaro yana shigowa duniya yake samu min ta'amin duniya na wannan abincin duniya wa bihi taqumu hayatuhu da nono ne rayuwar shi take kasancewa ta duniya gabaki daya kama anta kama taqumu bil ilmi hayatul qulub kama yadda ilimi shi kuma rayuwar zuciya da shi take samuwa to haka nan kuma munasabu min haziyar jiha yace nan ilimi ya zo daidai da nono dan saboda wannan jiha shi nono yana ba da rayuwa ta gangar jiki shi kuma ilimi yana ba da rayuwa ta kwakwalwa sai annabi ya wajen mahalki ya fassara su yace wa qad yadullu alal hayatu wa alal sawab yana nuni akan rayuwa kyakkyawa kuma da samun lada mai kyau dan saboda yana daga cikin ni'imomin aljanna wanda haƙorama ma za a yi gobe ke a cikin aljanna ta wannan na harmin laban wa qad yadullu ala al halal yana nuni akan dukiya ta halak wa inna ma awwalahu sharu bil ilmi fi umar abin da yasa annabi ya fassara shi da ilimi cikin sha'anin umar li ilmihi bi sihhati fitrat shi dan ya san umar yana da kyakkyawar fitra kuma yana da addini kyakkyawa yana da ƙari akan ilimi da Allah madaukin sarki ya bashi kenan wannan sai yake mana nuni da bayani akan farala ta ilimi ta wannan jiha babu na gaba babu futiya wa huwa waqifun ala dabba wa gairiha babu na 23 abin da yasa akwai nasi da yazo na shari'a cewa kada ku riki dabbobinku a matsayin kujera kana tahiya ko bisa doki ko bisa jakki wata hira ta kama da wani ka tsaye da jakkin kana sama ayi ta hira ko kuma ka tsaye da dokin kana sama ayi ta hira dan saboda shi ma rai ne annabi sallallahu ya hana wannan to kenan bukhari sai kulla babi akan wannan kuma wannan hannun wancan wannan bai yana huta daga ciki idan bukata ta kama mutum zai ba da fatawa yana hawa dabba bisa dokin shi ya tsaya sama dan jama'a su gan shi duka al-imam al-bukhari yake cewa haddasani isma'il isma'il ya bani labari kala haddasani malik malik ya bani labari mun sha faɗa cewa da kaga Ismail a cikin sahih Bukhari ya zo ta hanyar Malik ya rawaito daga Maliki ne Ismail ibn Abi Uwais an ibn Shihab daga Muhammad ibn Shihab ne Zuhri daga Isa ibn Talha ibn Ubaidullah yake cewa daga Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatul wada yayi tsaye a cikin hajjatul wada bi mina amina linnas ga mutane yasaluna suna tambaye shi فجاءه رجل فقال سي وني متين يزو يچه لم اشعر بن نورا با فهلكت قبل ان ازبا سي نا اسكي كاينا كاهين ان يانكا فقال اذهب واذبح لا حرج كاي يانكا كباب لهي فجاء اخر سي وني يزو يچه لم اشعر بن كولا با فنهرت قبل ان ارمي سي ني سوكا كاهين ان يي جيوا قال ارمي ولا حرج كاي جيوا باب لهي فما سئل النبي عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم ba a tambaye shi ba gani da wani abu kuddima wala ukhira wanda aka jinkirta shi ko aka gaugautar da shi illa qala sai ya ce if'al wala haraja aikata babu laifi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a gurare guda shidda wannan shine guri na farko kuma abinda bukhari yake nihi a nan gurin shine al-istidlalu ala jawazi su'al al-alim wa in kana mushtagilan nuni akan halaccin tambayan malami ko da yana shagalce da wani abu ka tambaye shi rakiban wa mashiyan yana bisa abun hawa ko yana ƙasa wa waqifan ko yana tsaye wala kullu ahwalihi da cikin dukkan halayen shi walau kana fi da'a ko yana cikin wani aiki ne na da'a ma yana cikin wani aiki na da'a yana cikin wani aiki na ibada ka tambaye shi ba kamar sallah ba wanda ita ba a san mai sallah ya cire ya maka magana ko kuma ka da ka mishi yawan hira yana cikin sallah amma wani abu yana cikin wani darasi ko yana cikin wani abu babu laihi sai ka mishi magana akan tambaya dan saboda kakkamanci walce walam yazkur huna annahu kana ala dabba bai ambata banan cewa yana bisa dabba lidabi kama bawa ba alaihi dan saboda yazo daidai da abin da bukhari yayi babi akan shi sai dai ya ambace shi a cikin kitabul hajji mafihi annahu kana ala naqatihi inda masu ila a can bukhari ya nuna cewa annabi yana bisa dabba shi lokacin da aka tambaye shi kenan nan gurin idan kun nura dole hayan uwa karatun sahih bukhari sai ana sa hankali sai ana ba da hankali ana nura in an kulla babban abin da mutum zai nura in an kulla babi yayi ta haza idan shi a bisa hadisin yaga ina wajhul istidlal in yake ina mahallu shahirgin a cikin hadisin nan gurin idan muka nura babu mahallin shahid ko ɗaya a cikin babu cayi baban da ke bayanin ba da fatawa mutum yana tsaye a bisa kan dabbash a cikin hadisin nan yana aka yi nunin cewa annabi yana bisa kan dabbash to al'adar bukhari hadisi ko da ya zo in hadisi ya zo ta wata hanya da ziyada kin sai kawo ruwayar da ba ta da ziyada kin nan ko da tunda dai ma dama yana cikin aljami'u sahihin a cikin kitabul hajji can ya kawo hadisin da matsayin cewa huwa waqifun ala dabati annabi yana bisa akan taguwar shi kenan kaga a can an bayyana wannan yin kuma wannan hadisin wata hanya ce tashi kenan da wannan da wancan duka ɗaya ne saboda shi ya sa akan shi mai karanta aljami'u sahihin shi ya karance duka ne ba wai dan taba ka bari bane kenan ya san ruwayoyin da hanyoyin nan sai fa'ida ta janibin luga da ya ce alfutiya da a ce alfutiya da a ce alfatwa duka ɗaya ne suna ne dukan shi ismi ne ya ce kuma babu wani masdarkin da ya zo akan siga ta fu'ula banda alfutiya da ruhuba da bukuya da lukiya wannan guda hudurakin a lugar larabci su suka zo da wannan wazanin ala wazin fu'ula ismi ne ya zo ala wazin fu'ula banda wannan hudun babu basu da na biyar in ji al-imam ibn al-mulakin rahimahullahu ta'ala sai babe na gaba babe na 24 a cikin kitabul ilmi dai al-imam al-bukhari ke cewa babu man ajaba al-futya bi isharati al-yad wa ra'si baban da ke bayanin wanda ya bada amsa ya bada fatawa bi isharati al-yad da ishara ta hannu wa ra'si da kai yayi nuni eh nan yanzu dan saboda wasa kokolwa kuma mutun ya san yana yi ba kawai mutun a bashi a gyara bane zan mu rika ba da tambaya na mutum muna karanta kowa ya nura wajen huddo mahallu shahid a cikin hadisi in ya gagara da in so mu bada amsa nan kan mutum ya ci tubus kullum ya ce kwai ma sai an bare maka kenan ya zamana kana duba ka gani idan zan mu karanta hadisi kowa aza idan shega ina mahallu shahid in حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته أن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم cikin hajjin shi faƙara tsaye ce zabhatu qabla an armi na yi yanka kahin in yi giwa fa'awu ma'abiyadihi sai ya nuni da hannun shi ƙala sai ce wala haraja babu lahi ƙala ce halattu qabla an azbaha na yi aski kahin in yi yanka fa'awu ma'abiyadihi sai annabi ya nuni da hannun shi wala haraja ya ce babu lahi wannan hadisin al'imamul bukhari ya hudo shi a guri shidda wannan shine guri na farko a nan gurin ina mahallu shahida a nan fa'awu ma'abiyadihi ya yi nuni da hannun shi kenan annabi nan amsar da ya bada ba magana ba ce ya yi nuni ne da hannun shi kenan yake nuna halaccin haka nan idan mutumin ya nura kamar ya ce mishi an yi kaza an yi kaza ka mishi haka ko kuma ya ce in yi ka mishi haka da kai kenan alama ce ta ce mishi eh ko a'a na ga hadisi na gaba al-imam al-bukhari da sanadin shi muttasil Allah mushi rahama kici haddasa maki ibn ibrahim maki ibn ibrahim ya ba mu labari manya-manyan malaman da alimamul bukhari yake rawaito hadis sulasiyat kin shi daga yana daga ciki maki ibn ibrahim maki ibn ibrahim a rike shi da kyau yana daga cikin malaman da bukhari yake hudu sulasiyat kin shi daga sanadi ne wanda tsakanin annabi bukhari da annabi mutum uku ne to ta hanyar maki ya yawaicin su sun yawa daga hanyar maki ibn ibrahim yana kawo shi daga maki ibn ibrahim haddasana yazid ibn abi ziyad haddasana salmat ibn al-akwa ko an salmat ibn al-akwa kawai wannan guda uku rakin قال yake cewa akhbarana hanzal ibn abi sufyan an salim qala sami'tu aba huraira naji aba huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yuqbadul ilmu za a amshe ilimi wa yazharu al jahlu jahilci ya bayyana wal fitan da hutuntunu wa yakasuru al haraju yaƙe yaƙe da kashe kashe yayin yawa kila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah wa mal haraj me ake nihi da haraj in wannan al haraj da ha karami shine kunci amma da ha babba kuma wannan baƙuwa karma ce annabi ya kawo musu shi yasa suka tambaya ni ake nihi da haraji ya ma'aikin Allah fa qala fa haka za bi yadihi sai ya nuni da hannun shi yace fa harrafaha sai ya kautar da hannun nashi fa ka annahu yuridu qata yana nihin kashe kashe kenan nan ina mahallu shahid haka za bi yadihi yayi haka da hannun shi kenan mishi nunin kisa da kashe kashe misali kenan kamar ko haka ne mishi yana nihin yanke yanke da kashe kashe zai yi yawa irin wancan hadisin ne da ya wuce sai dai kuma yana da ɗan saɓani da shi kaɗan hadisi na tamanin da shidda al'imamul bukhari da sanadin shi sadaddi wannan hadisin da ya gabata al-bukhari ya kawo shi a guri guda goma sha uku cikin aljami'u sahihin shi wannan shine guri na farko na gabe ki ce haddasana musa bin isma'il haddasana wuhaib haddasana hisham an fatima an asma qalat ataitu aisha fatima take cewa nazo aisha huya tusalli tana sallah faƙultu sai na ce ma sha'anun nasu me ya samu mutane fa'asharat ila sama sai ta yi nuni zuwa ga sama fa'izan nasu kiyamun kawai sai ga mutane a tsaye faƙari ta ce subhanallahi abin mamaki kenan ta yi tasbihi ne saboda mamaki ƙultu aya ta ce na ce mata aya ce ta bayyana ma'ana kusufi ne aka yi sallah kusufi sai ta ga mutane suna cikin sallah ta bata nura bata ɗaga kanta ba sama ta ga me ya faru ta tambaye ta ce menene ya faru wai ta mata nuni haka ana cikin sallah ta nuna mata sama ta ce subhanallah aya ce ta bayyana fa asharat bi ra'siha sai ta yi nuni da kanta ai na'am ta ce eh haka ne fa qumtu kenan mun ganin isha ma da hannunta ta yi nuni ta ce eh kenan amsa ce ta bata da nuni ga shi hadisi ha uku duka mahallu shaharikin su zahiri ne fa qumtu hatta tajallani da gashi ta ce sai nayi tsaye har sai da su matan ruhan muni dan saboda ganin wannan aya da Allah maɗaukin sarki yana sa kishifewa rana ko kishifewa wata don aya don tunatar da bayan shi ba wai don ɗabi'a ba irin na turawa duk in ta yi su ta neman sababi ga sababin da yasa ga kaza ne yasa mu musulmi kawai muna da aƙida cewa Allah ne ke bayan shi wa'azi to shine ta gani aya wannan har ta suma ta hayo mata ma'ana alamun suma ba wai suma ba ta yi gaba ɗaya da suma ta yi ba za ta ba mu labarin abin da ya faru shine malamai suka ce alamun suma ba a wai suma ba ta ce faja'artu asubbu ala ra'siyal ma sai na haɗe ina zuba ruwa akan kaina kenan kun gani ita ce ma take zuba ma kanta ruwa da su mace ba ta yi haka ba ta ce fahamidallahu annabi sai annabi ya gode ma Allah wa asana alaihi yayyabe shi sun maƙala sannan sai ce ma min shay'in babu wani abu lam akun urituhu wanda nake ganin shi illa ra'aituhu fi maqami sai da na gan shi a wannan tsayuwar tawa da nayi cikin sallar kusufin wannan hatta aljannatu wan nar annabi ya ce wuta da aljanna da wuta na gani fa'uhiya ilayya sai aka yi mun wahayi cikin wannan sallatawa annakum tuftanuna fi quburikum cewa ku aza a jarrabe ku a hutune ku cikin kabarinku misulu kwatankwacin auku kuma marwaci ne shi ku qaribun ko kuma qarib ma'ana yace misulu au qarib yace la adri za ayu zalika qalat asma'u ban sani ba wace kalma ce asma'u ta faɗa cikin wannan min fitanatul masihid dajjal daga fitina ta masihid dajjal kenan dan mutun ya gane abin kauce ta yi cewa annakum tuftanuna fi quburikum mislu fi mislu min fitanatul masihid dajjal ko kuma qaribu min fitanatul masihid dajjal yace yuqalu ana cewa ma alamtuka bi hazar rajul ban sanar da kai gami da sha'anin wannan umme sanar da kai gami da sha'anin wannan mutuna ana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna ma mummuni a ce mishi a nuna ma mamaci a ce misanin ka gami da sha'anin wannan mutum fa ammal mu'min amma shi mummuni awul muqin ko kuma mai mai yaqini la adri bi ayyuhuma qalat asma'u marwaci yace ban sani ba wace kalma asma'u ta faɗa wannan yake nuna mana adalcin sojan ruwaya hadisi ana so ka ji shi kamar yadda ka bada shi shi yasa andan annabi ya ce fa addaha kama sami'aha ya bada ta kamar yadda ya ji da ko bambanci tsakanin ruwaya hadisi da kuma yin wa'azi da hadisi wajen ruwaya dole ka faɗe shi yadda ka yi shi lafazi da lafazi duk abin da muke yi a wajen bukhari wannan haka ya ji wajen malaman shi ko ƙala ko an komi bai sauyawa haka ya ji shi amma sabanin wani wa'azi ne ko ta muhadara ce kake in ka bada shi da ma'anar shi ka kasance masani ne da ma'anar babu lahi amma wannan wajen ruwaya ne babu kalmar da za a faɗa da gangan fa ya kulu sai ce huwa muhammadun rasulullah a muhammadu ne manzan allah idan mummuni ne ja ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da bayani kuma da shiriya fa ajabna sai muka karba watta ba ana kuma muka bi shi huwa muhammadun salasa he hadi ce muhammad ne har so uku fa yuqalu sai a ce mishi nam salihan kai barci kana kasance ka mutun nagari kad alimna in kunta lamuqinan bihi mun san cewa lalle kai mai imani ne ga shi wannan in kawai za'ida ce a cikin fasara kad alimna kunta lamuqinan bihi mun san cewa kai mai imani ne da shi wadda ƙur'ani in ta zo ba a ta'adduban bil ƙur'an ba a ce ya za'ida sai dai a ba ta a ce batta magana a cikin fassara a nasaba da babu za'ida a cikin ƙur'ani wa ammal munafiq amma shi munafiki awul murtab ko kuma mai shakku yace shi ma marawaci la adri ayu zalika qalat asma'u ban sani ba wanne ne asma'u tace fa yaqulu sai ce la adri ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an naji mutane suna faɗa wani abu fa qultu ni ma sai na faɗe shi ma'ana abinda mutane suka ce shi na faɗa ni ma yanan taqalidi ne a nan gurin wannan hadisi a cikin wata ruwaya ta zo sai a ce mishi la daraita wala ta ka Allah sa ka sani kuma ka Allah sa ka karanta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a cikin gurare guda 11 wannan shine guri na farko a cikin nan gurin wannan hadisi zai zo bayanin shi shimfiɗaɗɗe shi ba zan mu cika ba zai zo a cikin kitabu salatul kusuf eh na gaba cikin abin da ya zo da hadisin da yake gabanin shi akwai ishara nuni akan cewa ishara da ita da nuni duk ɗaya suke ita ma hukuncin ta zai zo a cikin kitabu talaq zai kulla babi akan cewa idan mutum yayi nuni da matar shi yayi saki da hannu ko da ba kurma bane yake yin magana yayi nuni da hannu hannun shi yadda za a fahimta to wannan saki ya abu ko da bai faɗa ba da bakin shi yadda zai zo cikin kitabu talaq ya ce hukuncin ishara daidai yake da hukuncin mutum ya yi magana da bakin shi sai in ya kasance musamman wanda ya kasance bai da iko akan ya yi magana shine wannan hadisan ga baki ɗaya suke nuni a kai kuma suna nuni akan cewa cikin sallah ya halitta mutum ya yi ishara da hannun shi yal kaɗan amma ba da zai taɗo dogon zance ba duk da ishara ce cikin sallah mutum ya tambaye ka kamishi haka ko kuma kamishi haka duka babu matsala amma ku tsaya ku ci gaba da kurmanci ku yi ta doguwar hira wannan kuma sai bata maka sallah ko da ba magana ba ce al'amalu yasiru fi salat kenan la yubdiluha aiki dan kadan cikin sallah bai bata ta kenan nan mahallu shahid kawai shine bukhari yana so ya nuna mana cewa ba da amsa da ishara hannu ga ta tazo har cikin wannan hadisai guda uku hadisan duka yawanci zai su zo gaba a cikin babansu inda ya dace a shimfiɗa bayani a kansu ke babi na 25 babu tahadirin nabi al'alisa wafa da abdulkais baban da ke bayanin zaburaswar annabi sallallahu da ya yi ga wafa da abdulkais an yi hafazul imani cewa su kiyaye imani wal ilmu da ilimi wa ya kubiru man wara'a musu ba da labari ga wanda suke bayan su hadisin da muka wuce wafa da abdulkais wa ƙala malik malik ibn al-huwairis yake cewa ƙala lan nabiyyu annabi sallallahu alaihi yace mana nan bukhari ya kawo shi mu'allaq amma bi sigatil jazam dan saboda ya wuce can baya yace irji'u ila ahlikum ku koma zuwa ga can iyalanku fa allimuhum ku karantar da su wannan al-imam al-bukhari idan ya kasance bukata ta kama ya kawo hadisi amma kuma ta hanya ɗaya yake da shi ba zai kawo shi ba baki ɗaya sai dai maka ishara kawai don saboda bai cikin manhajin shi tikirarin hadisi babu wata fa'ida wannan isnadiyya ko kuma fa'ida ta matani nan na gaba yake cewa haddasana Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar ya ba mu labari kai ka faɗi da ma kana da bashi kai ma ka faɗi da ma can baya macen ta baya ita ce ta faɗi yanzu ma ta ɗazu ta ɗazice ɗaya ce dabba to kenan muhammad ibn bashar yake ce haddasana gundur gundur ya ba mu labari haddasana shu'uba an abi jamra kala kuntu tarjimu bayna ibn abbas na kasance ina tarjama tsakanin ibn abbas wa bainan nas da tsakanin mutane fa kala sai ce inna wafada abdul qais atawu nabiyya fataken abdulkai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi sai annabi ya ce man alwafadi aw min alqawmi qalu rabi'a qala qalu rabi'a fa qala yace marhaban bil qawmi aw bil wafadi ghayr khazaya wala nadama ina ga ai mun san shi ba sai mun fassara ba ko mu karanta shi ko qalu sai suka ce inna na atika min shuqqatin ba'ida wa bainana wa bain hadha al hayy min kufar mudar wala nastati an atika illa fi shahri haram famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihi al janna فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والهنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النكير وربما قال المكير قال احفظوه احفظوه wa akhbiruhu man wara'akum ku kiyaye wannan ku gaya ma wanda suke bayan ku ma'ana da basu zo ba ku isar musu a cikin nan hadisin ya gabata kawai mahallu shahidin bukata a cikin wannan hadisi a cikin shi akwai fiqihu da ilimin da zamu doka tabligil ilmi wa ta'limul mu'min isar da ilimi kuma da isar da ilimi da karantar da mummuni ya karantar da iyalan shi da farillai mutum ya yi iya kokarin shi akan ya karantar da musulmi abin Allah ya sanar da shi na ilimi dan abin da ya sani ya kokarin sanar da mutane kuma babban mafi muhimmanci ya sanar da iyalan shi ya sanar da iyalan gidan shi da yaran shi da matan shi saboda babban abin da Allah ya jarabu malamai shine wannan mutum yana ta karantarwa hutula ce yana ta kunnawa a waje yana kona kanshi yana yana haska ma wasu a gidan shi bai kula ba da karantar da diyan shi da karantar da matan shi dan saboda me yana ganin kamar ba shi yana tare da su kullun ya zama jikinsu yasa ibara ta shahara wajen malamai suke cewa ahlakun nasu fil alimi ahla mafi hallakan mutane cikin malami shine iyallan shi sun hi kowa saukin hallaka sai huta ibada su kuma suna gida ba su dauka ba ko kuma sai huta ibada kuma diyan shi bai kula ba akan cewa karantar da su ba kowa bane zai kula akan ya karantar da diyan shi wanda kuma in mutum ya nura haka shine ya kamata ya yi iya kokarin shi akan ya karantar da diyan shi kahin ya kai ga karantar da sauran jama'a kada ya zama mutum yana ta karantar da wasu kuma alhali gidan shi shunu ne bai karantar da su hadisi na babe na 26 babu rihilati fil mas'alatin nazila wa ta'limi ahli kun gani ƙara mai ta baban guda ya zo akai baban da ke bayanin bulaguro wajen mas'ala guda da ta zo ma mutum wata mas'ala ta zo maka akan addini kana so ka san ka samu ilimi akan ta sai ka tashi kai bulaguro ka tai dan saboda neman ta kamar yadda mun gani sun yi tattahiya akan hadisi daya kuma da mutum wata alimi ahali da kuma mutum yayi karantar da iyalan shi yana nan ga mas'ala an yi babe guda akan ta Bukhari Allah mushi rahama yake ce ar-rihilatu bi kasri ra al-irtihal shine kawai maraita mutum ya tashi ya bulaguro wa bi dammi idan kuma aka mushi damma ar-ruhula kenan shine al-wajhu allazi yurid huskar wajen da mutum zai fuskanta hadisi na 88 yake cewa haddasana Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Umar ibn Sa'id ibn Abi Abu Husayn haddasani Abdullah ibn Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Haris annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz yace ya auri wata mace ta Abi Ihab ibn ibn Abd Aziz ibn Aziz yace fa atatuhum ra'atun wannan an goya armu wannan mace sai wata mace ta zo musu faƙala sai ta ce ni kada arda'atu uquba wallati tazawwaja biha ni na shayar da uquba da macen wannan dai arma an goda ma'ariya amarya na shayar da ku faƙala laha uquba sai uquba ya ce ma a'lamu annaki arda'atin ni ban san ba ni taba shayar da ni wala akhbartani biki ba ta bani labari ba kenan ya ga ta dagula mishi arman shi to dama ya za a yi ya samu ya san cewa ta shayar da shi da ta shayar da kai ai baka san ba ta shayar da kai farakiba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madina fasalahu ya tashi yayi naka gari ya tafi madina ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kenan nan hakura yayi bai kusanci matar bai tashi ya je nemo ilimi ya samu ya samu amsa gashi mas'ala ce nazila ta sabko kan shi shine mahallu shahir din ya je ya tambayo annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi kaifa wa qila ya za a yi kuma tunda ta riga ta faɗa fa faraka ha uquba uquba ya komo sake ta yana son matar shi tana son shi yayi asara ne rabuwa akai wa naka hat zawjan ghayrahu ta armu wani mijin da ba shi ba hadisin nan bukhari ya hudo shi a gurare guda shidda nan annabi yayi amfani sadaki ya huda mishi ciwon shi nan annabi sallallahu alaihi yayi amfani da kauce ma shubuha akwai shubuha a ciki ita wannan mace babu shaida babu tabbas in ce ta shayar da shi ko bata shayar da shi ba amma da yake wajen harkar haram ne wajen harkar farji ana ihtiyadi sama da kowane guri a cikin shari'a ka aje a taka haram ana kokarin kiyayewa ihtiyadi na karshe a cikin harkar da samu albuda'a ana kiyayewa sama da yadda ake kiyaye cikin dukiya sama da yadda ake kiyaye cikin dukkan wata haram shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kawai a rabu da ita da an samu il shubha ta shigo kadan kawai hakura ake da wannan abun ba a amfani da shi ba an ce ba kawai ayi amfani da shi Allah ya gafara wannan hadisi yana daga cikin ɗaiɗaikun bukhari gami da muslim ma'ana na cikin hadisin da Bukhari ya huddo shi Muslim bai huddo shi ba shi wannan hadisin karan kanshi a cikin wannan hadisin zan mu ɗauki abubuwa na ilimi shine kasancewar bulaguro a cikin mas'ala ta ilimi abin da kenan Bukhari ya kulla baban akai wa huwa dalun ala hirsihim ala ilm wannan nuni yake akan kwadayin sahabbai akan ilimi wa isarhum ma yuqarbuhum min Allah kuma da zabin da suke gami da abin da zai kusantar da su ga Allah da neman farala akan biyayya shi nan gurin kunga bai sa sa ran shi bai ce kawai abinda bake ka shaida ba cikin shubha kawai kusantan mata ta zan ya kyale ya tashi ya je dan saboda kiyayewa da kwadayin addini shi ya je samu amsa li'annahum inna ma kanu yargabuna fil ilmi lil amal bihi dan saboda kwadayin sahabbai ba irin namu bane ilimi dan su yi aiki da shi ba wa ilimi dan su tara a nuna su da yatsa ba ba ilimi dan su yi ba a cewa na malam ne a'a dan su yi su yi aiki da shi ولذلك شهد الله تعالى لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس saboda haka Allah ya musu shaida cewa hiyayyun al'umma ne wanda Allah madaukin sarki ya hudo su cikin jama'a nan zan mu takaita a wannan darasi na 17 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara shi wassalamu alaikum warahmatullahi